أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم
amma na ɗazuwa ne ka karanta ai da yake azumi ya hana muku ai azumi ya hana muku ba ba ai cikin da sa ya take haifa ɗari da uku yana shi haka kwana
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مدر أو كنتم مرضى أن تروا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومداد الأجر الكريم اللهم صل وسلم على من كان وكان الكون بكونه ولولا كونه ما كان سيدنا مولانا محمد وعلى ال بيته ذوي المكان واصحابه غير الكون حق قدره ومداره صلى الله عليه وسلم ترحمه بهديه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين amma ba da assalamu alaikum yan uwa alaikum sai na rasulullah muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala muna jikina muna gaisuwa da sai na rasul sallama da Allah saki dawa da wannan wuri wato na masallaci na alhaji da rada kare wanda yake haduwa domin tafsirin alkur'ani mai girma wanda yau a alhamis hijirar sayyidina rasul salama dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da miladiya a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda muna cikin suratul nisa'i jiya an tsaya wato aya ta ɗari da biyu ita ce wai za kunta fihim fa kanta da wani salata har dai ya zuwa ƙarshen ta yau kuma za a tashi kan aya wato ta ɗari da wadda ita ce wani kwanta wai za a laifin salata wasu kurun la'a kiyamu wa ƙuda wa alajin ne بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا Allah ya ce bai za ka zai kuma salata an kuma ƙara salai wa zukurin laha saboda haka sai ku zikirin Allah kiyaman kuna tsaye ko kuda ko kuna zalle ko ana tilimi ko ko kuna kishin gidai bai za a ɗan ma'antum anantum idan kuka samu nutsuwa ba ki yi musu salatu to ku bai salati cip cip fa inna salata domin ita sallah kana ta kasance kitabun wajibi wa hutan abin samun lokaci ana mu'mini da bisa ga mu'minai wannan a magana wato taimakon bayan shi da Allah ke yi wanda suke nashi mu'minai da yadda suka kai wurin yaƙi kafirai suka ga sun yi azhar suka ga yadda suke da tsuwa da sallah suka yi nadama dan bai ba su suka kashe su duka ba Allah ya ce a'a a yi sallar tsoro ga abin da suke da guri a yi rabin sallai da rabin jama'ai sauran rabin su tsaro sana sai sauran wa'anda ba su sallar ba su so in wa'ancan rabin na farko sun kira su ma su su dasa liman ya kira masu sallar su ma su yi tasu sai a sallar ne baki da sai kuma Allah ta'ala ya cewa fa idza qadaytum salata da yakum kana sallah wato sallah ta farilla kenan sai ce fasakurullah wani zikirin Allah wannan zikirori azkar na bayan sallah to wannan fasaloli ne musabai ne suna ne musabai akwai subhanallahi walhamdulillahi sai wallahu akbar ko ana yi talatin da uku uku sai a cike guda la ilaha illallah wa hadu la sharika lahu hadai zuwa ƙarshe wasu kuma da cewa Allahu akbar Allah kamar da irza a ciki a wani ke cewa ya yi wani fef shi sayar ɗaya da ɗari ɗari da aka ce talatin da uku wani ne ya ce da wani ne abin shi sarar dan ya wuce kowa to su wani yana Allah ya ta suke Allah ya zaɓe su sun kauce dawo da su yake ba sai an je inda dawo ba ta aiki ba saboda haka da ya kwanta bacci sai mawarki kiyama ta tsaya ga mala'ika ya zo da fayil ya ce ina masu zikirori bayan sallah sai kawai kowa ta kaga shi ma da shi to da ya je mala'ika kira wani wani dan wani cikin wani sai ya zo a fashi har kowa kare daga shi sai mala'ika ya matsa ce mala'ika Allah ne baka bin bai ce kai wannan masu hoyin zikirori bayan sallah ake magana ta farilla ya ce ai ina yi ya ce kai ma wasu ce subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar wata hannu da uku yake yi ce ni dari dari ma nake ci tawa sa ka dari masu yin da da uwa aka ce amma kai babu alama ka babu sunan ka ciki da ya tashi ya rike can ya ce to ya gama karawa ya gama rage ya misali da annabi ya ce an gane ko da shi ne kaga kwanadoli ne ko istighfari ko kuma an gama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah amma ba ta za a fara sallah ba ko za ka ji suna da istighfari ba a cewa istighfari da lawa ko ko kamar ayatul kursi ya mu cewa aiki ya ce wanda duk ya ta kwana ɗaya an gama sallar farilla ba mu abin da zai shiga a janna sai wa mutuwa kenan sai dai in bai mutu wanda zai shiga har ma da ya mutu sai ya shiga to da dai sauran zikirori dai to assalamu alaikum ya rasulullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام da dai saura to zikirori ko ka ɗauki salati kai ta yi ko istimali ko haidala kaɗa dai wannan bayan sallah kiyamun shin kuna tsaye ne ku yi in kuna tsaye ku yi abu kaga ko tafiya kake ko tsaye kake sau da gama sallah zuwa gama sallah zuwa fara sallah ai bayan sallah ne ko kudan ko ku zama in ma kuna zanne ku yi in kun gama sallah kuka zanna kuka ci abu lahiya wa ala junubikum da kuma kan haka idan kuna kwance ma wanda da an gama sallah za ga shi da hake ta a maka da kwance to wannan ya nuna ma cewa ko sallah kake ko ba sallah kake ba kai zikiri kai tasbihi kai salati kai istighfari kai dada duk abin da ya kamata ya rika yin abin ko da tasbaha ko babu tasbaha ko da alwala ko babu alwala an gane ko ko wajen na ba gare ka ita yi ko mace ce haila gare ki ko biki ita yin abinci ba hana kice la ilaha illallah ba ba hana kice astaghfirullah ba ba a hana ki salatin annabi ba an gane ko sai dai wanda ke da sharuɗa kamar jahar kamar ko mutum bai da ko yana da janaba ko ko da bai da janaba mace ko ba ta da biki ko haila an ce sai an yi alwala ake yi an gane ko to haka ake yi amma idan ba sharuɗi ke ga abu ba to shi kenan kamar zikiri wannan to amma zikirori ku sani kala-kala ne amma shi wannan dama zikiri ta biyu na bayan sallah in karatu qur'ani ka dauka ma zikiri ne tunda shi komai akwai ciki to amma akwai babban zikiri tunawa Allah bai so ka bari tunawa Allah na so kuma ka yi baka daya ba sai ka daya kai an gane ko tunawa Allah ya hana ka kyale tuna Allah na so ya ce ayi dole kai to zikiri ne babba da ka tuna Allah kai abu fa idza da ma'anantum yace to kuka da tsoro ba wancan magana sallar tsoron ba da ake yi an gane ko duk da wannan din wasu sun ce kamar sallah ce ta mara lahiya ba ka iya daga tsaye in kana yi iya yi to kai tsaye yadda yake a tsaya kai sallah ma jingina ba komi to idan ba ka iya yi to sai kai daga zanne idan ba ka iya yi to sai kai daga shingiɗe a ƙarƙari ɗin kanka kudu kawon karewa kuska ka ta kalli gabas to idan ba ka iya yi to sai ka juya kan kai kulli arewa kalli arewa kawon ka su kalli kudu kan ka kuska ka ta kalli gabas to idan ba ka iya yi sai ka kwanta da gingine kan kai kalli yamma kawon ka su kalli gabas kaga da an tabe ka zanne gabas kake kallo to haka ake yin shi wannan in ta kama yace fa idza dama anantum ku kuka samu nutsuwa ba wancan tsoron fa qimu salata to ku tsaye da sallah da hakokinta da komai yadda take sai ya shiga gaba in ya ruku ku yi in ya dauko ko ku yi kakku sujada sai ya in ya sujada ku yi in ya dauko ku yi in ya sallama ku sallame yadda ake yi waccan ko sallah ce ta darba darba ana gudun haka kashe ko a kashe ta da haka yadda aka yi ta aka yi magana a yi ta rabar nan to idan ta kai ta kawo ma fa kowa sallar shi za a zaga kowa yana sallar shi jininka da jinin kafiri jikinka da jinin kafiri kayan ka kace kace da jini amma kana sallah kana sallah kana sujudu ba kamar ba ma da cikin ta kai zahi an daga ma kowa ri amma a yi sallar sai ba a yi saboda haka wanda ya ce ya samu wani ilimi ko wani matsayi ko mukami ko litaka ko wani shehu da zai sa shi to wannan dai kusa ƙarya yake kuma ƙarya yake Allah zai kama shi kuma zai kama wanda ya hana shi sallah saboda haka ita sallah sai an yi ta ma da ana cikin hayyaci Allah ce inna salata ita sallah kana ta kasance alil mu'minin ba sa ga mu'minin kitabun wajibi ce a wajabta musu hukunta abin samu lokaci ba a yin sallah farilla sai lokacin ta yayi yanzu ba mu isa mai magarba ba saboda lokacin ta bai ba ko kuma an magarba ba isa insha'i ba sai lokacin ta bai sai lokacin ta yayi sai sabaki ya kula yanzu nan mu da yamma garba sai rana ta faɗi mu da yin isha'i sai sun fi shafaki ya ya buya mu da yin sallah asuba gobe sai alfajir alfajir sadiq ya bayyano har hasken nan ba mu isa kuma azhar gobe kuma sai rana ta yi gaba ba mu isa mai la'asar kuma sai rana ta shiga biji-biji inuwar ka ta kai kwatancin tsawon ka biyu sun ka auna an gane ko to dole haka ne in kai sallah kan lokacin da kowa kake sai an baka kashi kuma sai ka biya ta an gane ko saboda haka ita wajibi ce dole ne wani bai ɗauke mu wani ita wannan ta farilla dole kowa sai ya yi sa na abin samu lokaci shi yasa kuma ga ita wani bai ɗauke mu wani shi yasa za ku ga mutumin da ya haukace ko mutumin da ya abu kamar su masu ce mai haila su ne za ga su duk wannan ba ba ramo sallar suke ba an gane ko sai dai goma haukacin ya danganta amma shi ma idan ku aka ce sun yi ramon sallah wannan a kowace yana bin sallah za ta ko ba a ce kuma ne ramon amma idan azumi ne ma'aiki ya ce man mata alayhi siyabu samu ana waliyu wanda ya mutu ana mishi azumi waliyu shi na iya rama ne amma ita ban da sallah ba a yi to
ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما
ولا تهدوا بابتداء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما wala ta yi Allah ce kada ku yi rauni mana min ta da'il kawai cikin neman jama'an nan naku in wato abokan adawa in ta kuru ta da wani abubuwa kuna jin radadi fa inna su ma din ya da wani suna jin radadin da mata da wani kawai da kuke jin radadin wannan juna min Allah kuma ku kuna kauna wurin Allah ma la juna abinda su ba su kauna sa wa kana la ubangiji ya kasance aliman masani hakiman gwani na hukunci cikin bayi ne ita wannan ta sauka cikin sha'ani na wato rauni ko yankwace an san yankwace ko shi ne damama gajiyawa saboda haka kama a jibi abin da kake ga kama ya yi ƙarhi a ce ɗauke ka jiwa ka ce ka wannan ya yi ƙarhi na ka ka yi damama kenan ka yi yankwace ka nuna gaza to da haka an yake buhudu an gama an jikkata ya ka ji abin su ya zace yana can yana gangamin yaƙi za su zo su shigo cikin madina su riƙe madina baki da ma'aiki ce to ai ko in haka ne bai yi wa Allah shi yasa shi shugaba ko jagora to shi ke kwantar ma ahali ne da hankali abin da ke ahali shi iyalin shi abin da ke iyalin shi wa'anda ke karkashin birki ne in ya ce su yi su yi in ya ce su bari su bari to da kama ke ce ba zama ya ce a tashi a je a rinci komai a gano mai adishin shirin nan da suke da gaske ne suna shirin nan koko to sabai an jirgita an sha wuya an kare wancan wannan an ji mai ciwo raɗaɗi ciki ciwo da ɗata suka ce ya zuwa rasulullah muna ji ai yadda muke jin jikin nan ai zuwan nan abun nan akwai aiki sai suka ga tsoron zuwa to kuma su abin da wasu ne su ma can su abin su yana su ma suna jin tsoron zuwa su ba su tsoro ba sa sun harzuka ga su ɗin suna ji ga ciwon amma saboda ƙiyayya da ada da annabi suna kurin su so suke yi su so su nike su ta saboda haka sai Allah ya ce wala ta yi kada ku yi rauni duk da ga'ir kawai cikin neman jama'an nan kawaran nan abokan ada nan naku da ku annabi ku ya ce ku je ku kada ku yi rauni ku sa ga haka da jajircewa in ta kun tare wani an kun kuna jin raɗaɗi da ciwukan da kuka ji can ciwon kana zahi can yana zahi waɗannan to su ma kawaran ya da muna suna ji da mata da muna kamar da kuke zartin su ma suna ji kuma ko kuma hisu samun sauki ko tunda ko akwai dada su ko ba ko shine yace wannan juna ku kuna kauna an tunku min Allah da Allah minan nasar daga taimako wasawa da sakamako a dai sa ciwon da kuke ji ma da zo su abin da ba su tsauna to su ku kuna nema ga Allah zai ba ku lada ko zai taimake ku a kansu za ku gaba haka sai dai ku kwakwai sannan lahira kuma akwai sakamako na aljannar rahama da dai sauran alkhairai to amma su ai ba su da kori ba su da kori ba a kawon nasu bayan sannan Allah zai taimake su don ba su wa nashi wani shi suke yaka sana ba su da lana kawai lahira ko ba su da sakamakon kawai sai na azaba sana da muke jin rantsan ciwon su ma suna ji ta shi ne Allah ya ba su baki ɗaya ba su da baki watarjuna kuna kauna min Allah da Allah amma la yarjuna su abinda ba su kauna samu su ba sakamakon da za su samu lahira sai don ciki kuma jiwon ciwo da aka an ji ma kawai to kaji wa kan la ubangiji ya zan aliyu masali da kowane abu ai yadda muke jin gejin ciwon ya san gejin da suke ji su ma kuma ya san da kowa kuma hakimin gwani ne cikin aiki ne da yake in kun ga yayi kaza to da ganganye kuma akwai abin da ya sa yi kuma in kun ga da wasu da dalili kun ga yi kaza ba kuma da ganganye ki kuma in kuka ci da abin ke kuma sai kun gamsu da dalili shi yasa shi ubangiji babu wanda ya kai shi iya misali annabi Musa sahibul kalam ne shi kalimul lahi zance ke da Allah an ba shi dama ko me yi kuma ko me ya tabbata wani lokaci yana madalar cikin ce ubangiji me sanya kai a idan aka wasu mutane sashen suka yi maka laifi sai ka rike duniya baki daya sai Allah ya ce ko ya ce i ya ce kawai sai ya ce kawai su yi annabi Musa na zana ya ce na ka harbe dan ya yi ya miki da miki ya sai ka ce na ka ba ɗaya ba to amma ce na ka ya nawa harbe sai ko kawai sai sa ka harbe su ya tattake su duka ya koma ya zama ne yana da a ce da wani zance da ubangiji Allah ta ya ya Musa lafiya ya ce tuna ka ne ya ce ya ce a to shi ne ka kashe shi ai ai ka kar kashe su ya ce ya kuma aka kashe su da ya ce ai shi ne ci zan nan da wasu ma sauran ci zan Allah ya ce to shi san ya nake haka wanda ya saba masa hana to in na wani zaka yi ba da ganiya ko mai ta ba da ganiya ta yace to kana yin bacci Allah ya ce an shirke wani musa ita kallonta kawai ya rika hannu sai ga takarda ya ɗauka ya ta kallo ya haya ɗau ita ne kawai ya kasa mai bacci sakar bacci na zuwa kawai bai sani ba takarda ya yi wani waje ne a sanda ya dawo ya yi sai kawai bai ne na ma takardar nan Allah wai ba shi rike a ci sai ya hango ta yafe da gudu ya rarar wata ya tafi wai mata zuru Allah ya ce a ya ce to musa idan da zan yi wacce sakar dai sama da ƙasa ka za su je an gane ko to da dai irin tambayoyin nan saboda shi ubangiji to wani ne cikin aiki ne duk abin da yi to da gangan kuma haka ɗin to shi ne daidai in baka sani ba ne baka sani amma da ya gaya ma za ka ga eh wannan wa abin daidai ne an gane ko shi yasa masu hikima har suke cewa shari'a tsakanin hankali sai dai nakan ƙara a ce tsara kuma ina ce hankali an gane ko domin mai hankali ake shari'a ce ake samun shari'a kenan to kuma kai rashin ganowarka shi ne rashin hankali to amma ka gano da ake yin gane kuma su shi ne hankali ke shari'a sabanin hankali sana ita ce hankali to إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم به لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما إنا Musa Allah an zanna muka saukar da alkitabu da ta yi gare ka bil haqqi da gaskiya lita hakuma bihi bainan nas dan kai kunci shi tsakanin mutane bima araka Allah da abin da Allah nuna ba fi cikin shi wala ta fur katta zan kasima mai yin husuma da fa'ili da masu haƙinci wasu da firin laha ka nemi lahara Allah inna Allah ubangiji kana ya kasance da hura mai lahara ne rahima mai zuwa ita wannan ta sauka cikin wato sha'ani na wani munafiki ya je ya sata abinci da wasu kayayyaki sai ya zo ya koyi su gidan bai hude sai aka gane sai ta a ba shi ya ɗauka ba bai hude ne ya ɗauka shi musulmi ne amma munafiki ne an gane ba saboda haka sai aka zo ƴan uwa ne suka kama mai aka yi kasa-kasa da yahudawa na aka yi abin nan aka zo aka gaya wa annabi ma'aiki ya faɗa ya ce musulmin za ku laƙa masata an gane ko musulmin za ku laƙa masata aka abincin sai Allah ya kuro na ai Allah ce inna lallai Musa Allah a an zanna kitaba mun sun hada sai ga gare ka gare ka shine alqur'ani ya rasulullah bil haqqi da gaskiya mun sun kada shi bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala inna anzalnahu fi laylatil qadr litahkuman bainan nasi domin kai hukunci tsakanin mutane bima araka Allah da abin da Allah ya sanar da kai fi cikin wannan littafin an gane ko saboda yadda abin ya taho da ba lokaci ma ake ce to maganin kuna kawo suma a gare ni mai yiwa ɗayan ku ya yi ɗaya iya magana ya ce mai yiwa dole zizar da zai yi ta baki da lallan da da yadda ya shirya magana ya shirya magana in ɗauki haƙƙin wani in miƙa mai ya bakar da ɗaya na bashi idan na bashi haƙƙin wani da magana shi da cuta to garwashin jahannama ne na bashi kada ya ma'ana kada ya ganin ni ne na bashi da hannuna ai abin da abin da ya ka kafin cikin da ya baka hanya ne yace to ya faɗi to garwashin jahannama ne na bashi dan a sani kaga irin wannan ne kaga su wannan musulman munafikan sun yi kamurin ziza baka da iya magana da shigewa da nuku da husuma da nuna abu sai ga suke da gaskiya dama bayyanai ke aiki da goyo saboda haka Allah ya ce to mun saukan ma kai hukunci tsakanin mutane da abin da wato muka san da kai ciki wanda Allah ya san da kai ciki wala ta fan kasima kan ka zama kusuma da ha'ina ga masu wato kusuma shi ne da umatu da shi sunan shi da umatu shi na muke masu da umatu sunan shi kan ka zama maka kasima anhu mai tare masa kusuma to da kana ga sun imani da Allah sun imani da kai sun shiga addinin musulunci suna sallah suna zakka suna hajji suna zuwa jihadi to munafikai ne ba su da gaskiya da azumin sunna ba ta ba dama shi mai kici abinda ke koyi wanda yake kurya shi Allah ya sani gaban shi ake kawai da Allah shi ke bare bare ba bai Allahu akbar wanda mutum na saboda haka ne mai gawar Allah ko ko wanda duk yayi shi kamar wancan ko wanda wanda to ne ga har Allah ya nemi Allah ga ta mai wannan aminci da yayi wasu ce mai tubar ba an gane ko ya zama aiki aka cewa to amma shi da watan ake da shi ko kuma saura wani mace kuma a nihi da ya nihi da ya to shi ne ana ce to ya nemi gafara ba zunubi ya ba to amma wannan hakan saboda shi shi ne to ya nemi gafara inda Allah ubangiji kana ya kasance gafura mai gafara ne ga bayi dai wasu wanda suke so rahima ko mai jin kai da gare su wato sai sa gafura mai gafara mai gafara gare su ne ya sa su nadama sai su yi imani sai a sa rahima ko mai zume da su ne masa hanya daidai wanda za su kai wuri da cikin sauki.
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نسيما ولا تجادل الله ce kanka ya ga alil ladina da wa'anda ya fatanu da suke yaudara an musa kawunan su inna Allah ubangiji la yuhibbu ba ya san man kanu da kasance khawana mai yawan hakinci asiban da kuma yawan zulubi wato shi bayanin ne aka ci gaba da yi Allah ya ce wala tujadil kanka kare yin jayayya ka shige gaba kai jayayya alil ladina ga wa'annan ya hata nuna an kusa da suke yi haɗinta kawunansu ko naka ko wanda ba naka ba ko wanda ka sani ko wanda baka sani ba ko wanda kake cin tausan shi ko kake cin abuto idan ka tabbatar da mahaɗinci ne to kada ka sani ka ga yana husuma ka shige ka tare mai a'a in dai kaga an yi kwarara ba an gane wannan ɗabi'a mace kuma al'adatar madina dan uban ku ne kaga yana rikici da kawai ka shiga mai saboda dan ko musulmi da kahiri ana da kwada ko rigima kawai sai ka shiga musulmi saboda musulmi ne dan uwanka ko ko aqida aqida kai ke da wani kan ana husuma da shi kawai sai ka shige ba ruwanka da wake da gaskiya to wa da shi ne tun daga lokacin aljana yi an gane ko wanda duka ga ana hayaniya in ya san ya shaye ka za ka shiga zuwa za ka ce wani ke ka ce wai lahiya ɗan ya akai an gane ko idan ka canza adalci sai ka zama lauya sai ka sai da za ka yi kai zai da ita amma lauya amma na Allah wanda ba halala yake nema ba an gane ko ko ko in ga abin za ya banna sai ka je ka shiga tsakiya sai ka raba idan aka raba sai ka ce in ka isa ka ce ku tsaya ku tsaya in ka isa ya satta sai ka ce wasu ku zanna kai kana tsaye wasu ka zanna suka zanna kai kana tsaye to sannan kake matsayin alƙali domin shi alƙali ana sa mai ban tsoro haka sarki ana sa mashi ban tsoro imam abu hanifa shi ma sai sa faɗaɗai ban tsoro ya ce a manyan rauna a manyan hannuwa riga za ku shi da arewaci yana da man babban rawani yake ba saboda dai yanzu manyanta akwai malaman albaba Allah shi kanshi rawani yake in ya tau cikin malamai rawanin shi yana kowa girma so da haka kowa da ya gan shi yana sa wannan wani babban mutum an gane ba abu hanifa haka yace duk da dai malamai sun ce ma'ana a yi shiga ta girma a hau abin hawa na girma a gina gida na girma a ci abinci na girma domin a ga girma ga mutum shi ma ne an gane ko saboda haka to duk irin wannan in girman ya kai sai ka ce to zanna idan suka zanna kana tsaye to kowa na ganin kimar ka to sai in kai magana yin saurara amma kana tsaye suna tsaye yanzu su ci kwabi kuma ko to haka ake yasa ma ake ce in ɗan koyi musata to ya yi ƙasa in tsaye ke yi zanna in ka ce ku zanna suka zanna to lahi a nan an mai ko yanzu ran nan sati cikin sati biyu ne da ya wuce kila zuwa yau kila ko kuma ya dan wuce bayan azumi wani yaro can gangaren ganuwan nan ana waka duk makwautansu ne na manyan mutane kaiwa ne kowa shi yake kira ya ji kowa suna faɗa wai tahiya za su yi su wannan inda za a raba su koma inda ba kowa ka ji hauka eh hauka kaga yaki ne za a yi kenan shi ne ake cewa ma'aduri kaza aka zo aka ta kira ya bari aka yi wasu karɓa zaki ne saboda sun yi saurin shi da na ji sunan aka je aka ɗan yi shiru haka ya ɗan saurara haka dai sai da ya zo kawai zai fita ya kira shi ke kaiwa ne a hankali ce kaiwa ne ya juyo kallon sa da ce zo da ya zo dama yadda ne a ƙozin billahi da shekaru sunan kayan kira shi sai na ce mashi ya aka yi zai magana sai na ce cewa uzu billahi min shaitan rajim sai ya ce na ƙara cewa ce sai ya ce na ƙara cewa ce zai yi idan ce ya aka yi sai ya gaya ma sai ce sai kan ƙara cewa komai sai kawai ka yi shi abin da ya sa na ce mashi wani lokaci wasu na faɗa ɗaya nan makoshin shi ya cika da fushi ido ya yi ja ana rafawa ana tarewa mike ya ce wala na san abin da da zai hidi zai bi wannan abin ce zai ce rasulullah ya ce a ce ya ce a ƙudu billahi da shaitan haka ya ce ma'aiki ya ce ka ce a ƙudu billahi da shaitan da cewa sai ya wuce shi yasa ni sai na ce mai ka ci tsoro ai ni bigi ba gero ne an gane ko da ya hidan kuma dama sai da ne can duk sun bai magana hawan da ya sanar ya ki ji to ni da na yi ta shaitan din da zai shiga tsakaninmu da shi shine na kora da ya kira ya na ce ya korai sau uku ya yi sai da ya haɗa ya ce tangaran waɗin ya ƙare daga nan ayan gane ko da saboda haka a idan ka zo kaga ana yi sai ka ji yaya aka yi idan har ba sai ka bi tafi in na ka ke da gaskiya to ka ba shi hakuri ya tafi sai ka bi wancan nasiha idan kuma na ka bai da gaskiya sai ka ba wancan hakuri ya tafi amma a ɓoye to sai ka je kai mana ka nasiha haka ake yi an gane ko Allah ya ce ma'anar sun salama a
Inna Allah la yi gudun kana.
inna Allah Ubangiji kana ya kasance ga inna Allah Ubangiji la yi baya son man kana kawwana wanda ya zama mai yawan ha'inci. Ka gani aziman wanda yake mai yin aiki na tsibiri wanda yake zai maka shi azaba ma'ana gina azaba da yin wannan. Saboda haka kaga kenan an yi yadda za a riƙa yi. idan aka zo shi sa alƙali aka zo ku suma kada alƙali ya kai hukunci da wuri sai ya tsaya ya yi bincike na gaske hana amma yana ko ga in ja aku fasikunta saboda haka ya ce fata bai yi ku bai yi bayanin ya ya hakikanin abin yake saboda haka haka ake har duniya ta shi kuma wannan kuma shi ne zaman lahiya
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون مبيتا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا آه، يست- يستخفون suna neman su koyi minan nasu da mutane na wannan abun kunya da suka yi da satin wala yastakhafuna amma ba su koyewa minan Allah da Allah wa huwa kuma shi ubangiji ma'ahu yana tare da su in bai tuna yadda suke canza malayar labi min alƙawli abinda ba su da shi ne magana da suke cewa to kada Allah ubangiji ya kasance muhidan mai giwa da sani bima amaluna da abinda suke aikatawa Allah ya ci gaba da bayani ya ce yastafahuna wa'anda kaka kare shi ya ka kama masu ga husumar da suke yastafahuna suna neman koyewa minan nasu da mutane shi da ƴan uwan nashi shi ko mata suka kama mai aka daddanza yahuda wala sarfu minan na minan la amma ba su koyi ma Allah shi gaban shi ake ho an yana tare da su ma'ana nan tara cewa gaban shi ake ba tare ba ta taimakon su ba su rinjaye ba a'a yana tare da su sanda suka yi kuma yana tare da su sanda suke karye yana suke yana tare da su kuma sanda suke ainihin ma'ana gaba ne suke kori in bai tuna ma la yarda yayin da suke masanya abin da ba su yarda da shi mina da ƙauri wato na wannan magana na ƙarya da suke yi da shan saba da suke cewa ba su suka yi sata ba shi ne wato ba shi ya sata ba bai ma je ba a'a bai huda da aka ga abin gidan shi shi ya sata Allah duk gaban shi suka yi komi to ina wata magana take wa kana Allah ubangiji ya kasance muhidan mai kewa da sani da ma amaluna na abin da suke aikatawa abin da suke yi gabanin suke to da haka rasulullahi ki kiyaye sana munan na baya to mu mu kiyaye wannan abin ko in ce rishin wannan abin shi ke cutar da mu kaga ake ganin tarbiyyar yara ne ta zama wata kala duk da mu ma yaran ne amma dai mu da dama dama yanzu da in ga ɗanka na kuka ya lahiya wani ya buga wani irin mutum ne babban mutum sai a ƙara mai kai akwai zai da ga kayi ka ga ba ka zuwa ka tuhu wanda ya abu an gane ko amma yanzu idan aka bugi ɗanka wani ya buga to kai kuma husuma za ka je ba ka tsaya ka bincika ka ce ya aka yi ba mai wa gyara ne ma ka ga rashin bincike ya jawo idan ku hannun cikin zama za kai har za ka yi wani challenge zai to je ka tambaya yaya aka yi wannan yaron wani zai yi hada aka yana yi ba cewa me wannan yaron ya kai zai iya maka ba wannan yaron hala wani zai yi ga yana yi ka buge shi su yi wani zai yi ga yana yi to kaga sai ka sa albarka an gane ko saboda haka to wannan to
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة عمن يكون عليهم وكيلا
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ها قال أنتم كو هؤلاء وأنا جادلتم عنهم كن مس جاية أنا كن كام مس سن جاية أنا في الحياة الدنيا أسكر على الدنيا فمن تواني لي يجادل الله عليكي yin jayayya da Allah ya tare masu anhum gabarin su masu ana sikiri yawan yawata ranar kiyama an manya kuma ko wani ne wanda yake zama wakili wakili a laifin zagare su wanda zai jibinci lamarin su ya zama ya kawo hujjojin da Allah ne ya bai kama sana yana wane ne ai kaga abin akwai damuwa kenan ko to su waɗan wanda ummatan su da suka kama mai suka zo suka yi ma'aikin salama wannan visa ya dauki bayanin su ya ga suna da gaskiya ne wai bayan su su ne Allah ke challenge nan ya ce ha ita wannan harafi ne na jawo hankali kamar a ce ku bani hankalin ku na ko ku za ku ga wannan magana ce kuna ji da kyau kuna ji da kyau har ana iya cewa mai koko mutum ya ce an dai gane ko ko ya ce an gane ko a taro hankali a taro hankali to shi ne ha ka an to ku yan uwan nan na ɗaumatu ha ula'i wa'annan mutane yan uwa na ɗaumatu wanda suka kama mai kuka birkice mai hudi kuka ba shi rashin gaskiya alhali shi ke da gaskiya bai sata ba na abincin bai saci kama kuka ɗauko kuka kawo ɗaumatu ya kawo ya kai kuka juye da ɗan kwaye ɗan kwaye kada ya ji kunya nan duniya ya ce jadartu anu kun yi jayayya gare shi kun sa ya yi kari nan duniya kuna ya duniya amma cikin na rayuwa ta duniya nan ne famantu wane ne daga cikin ku yi jajirullah yake jaya da Allah anu gare su su ya zama cewa su sun yi kari yawan kyawata ranar kiyama idza azabahum in yi masa azaba su waɗanda suka kama din suka kama gwamnatin su wane ne za su yi masa jayayya sashen ku zai kama sashi ko ku su wane za su Allah in ya kama zuwa za su kawo tsari shi ko wanda za su yi mai tsari wanda zai ce eh gwamnati na da gaskiya ba shi satan nan ba kuma kuna da gaskiya da kuka kama mai da hujjoji ku wane ne su wane za su kama mu an kurwa dai manyan kurwa ke zama wakilan wakili alaihim a kansu wanda zai tsaya musu ya ake ce mashi abin da turanci wanda za ka tsaya mutum ka yadda shi garanto ko wa zai tsaya masa garanto can lahira wurin Allah ya anshe su eh babu ko to ka gani to za ka sai an yi hatara idan kana shiga husuma da ba ta kawo ka yadda aka yi maka wata rana sai ka ji kunya tun nan a yi a gama in ka saki wanda kake husuma kanshi wala zai bare ta yeshe maka da su an gaba ka taka ta hito da dan uwan shi ne in bugu ne kai su ba kwamface ka in kudi ne su dahe ka sai ka nemo shi kuma dama daga nan don ila ila Nijar ne dama mai ka ke nema yake ta zama ta san Allah ya kawo shi yana doka da an ce ai kana can to ka ga lahi Allah idan ta nan wani jan daura biyo sai ya koma ta jibiya tunda Nijar din ya zama lahi a wuri ne ko kai kuma can sai ka zama tukwa sai an kashe wuta ya dawo ko sai sanya to harka bincikawa to ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن wanda ya amal so a yi aikata aiki mara kyau a yau kauye muslim na sahu ko zalunci kan shi kuma ya sababin Allah sannan ne da har Allah ya jin Allah zai samu Allah da kula da har a yiwu bai jin kai wannan kaga sai aka ba da wasu shawara Allah ya nuna mai ga hanyar da zai biya daidaita dan da yayi kalmar shahada yana sallah to sai Allah ya zo shi hanya Allah ya ce wa wanda ya amal su'a yake aikata mugun aiki yake aikata mugun aiki har da zalin nan sahu ko kuwa zalunta kai ne da zalunta kan da mawa ake ta zalunta kai ne wannan zalunta kai ta yi wani cuta amma wannan ka ga cuci mai hudi kuma ya zalunta kan shi amma cuci mai hudi har da zalin nan sahu ko kan shi ya zalunta kawai sa sai ya shagiya ko ya zina a kan shi ya cuta an gane ko sun ma yi sarrafin lasar da ya nemi gafara Allah ya tuba ma'aikiyar ce Allah ga wurin tawo da man kama malamin da ke saboda haka sai ya tuba ga Allah ya ji dillaha ga hura lahu zai samu wani mai gara gare shi mana duka tuba shi rahimun mai jan mai gare shi sana zai cire mai sha'awar wannan ayyukan da ya dafa nan sai hanya mai wasu kuma na gyara sai a rusa na gyara da ta tafiya shi ne nan ake cewa suka ce ya tuba shi ne wata ɗan wasu ya cewa bai tuba ba sau daga aya ta sauka kan shi idan shaitan din ya riga ya kashe haushi zai sai ta yi idan ko shaitan din bai riga ya aje gida ko aje a cikin kanshi ba sai ya dama sai ya tuya shi yasa duk girman da zai kaka hidda ran Allah zai gafarta ba kai dai tura a lokacin kaka ce da an jima zan tuba a'a yanzu yanzu za ka tuba domin baka san me yaushe ne ajalin yake ba to ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما إنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب إثما وأن يكتولو ولن ظلمه فإنما وأن يكسبه إلى نيمان شنيوه على نفسه بسبب كيده وكان الله وجد يزم عليما مثلا حكيما ولي له كل شيء nan ubangiji kuma yana ƙara gaya mana yadda shi kuma yake ubangiji ta'ala Uban ya kasi ubangiji ya ce wanda yake zurguri abin da ke tsoron aikatawa ko ko nemowa domin lada da zunubi aikata su ake in an aikata aiki ne in ka aikata to ka nemo sai a baka in ka aikin halal to ka nemo lada sai a baka in ka aikin halal to ka nemo zunubi sai a baka shi yasa ce uban ya kasi abinda a yi alkasar nema tsoron ba ruwa ka je ka nemo kayan tsoronsu ba ka da kuɗi ka je ka teki aiki ko ka wara ko wala ka samu Allah kiyaye mu to shi ma ka nemo to shi ma aikin zunubi can inda yake nemo shi kake amma da aiki sai ce man ya kasu izma wanda ya aikata zunubi ya nemo ya tsoro ya samu zunubi fa inna ma kasibu ala nafsi to yana samo shi kai daidai domin halakar wannan zunubin to a kai daidai ma ba a yi wani zunubi a mai hukunci a wanda ya zunubi shi ake rubuta ma wanda ake rubuta mai tuba kuma shi ake yi hukunci la su zirwa da wata wuzar ukra wata zai yi wata zai ba ta yi a ba mata kashi a isa ce ba inda ma ta sabu yana tsoro zai wasu ne ala nafsi ga kanshi domin shi za a yi mawa zai kuma cutar da kowa nan zunubi sai shi kadai zai cutar. wakana Allah wani ya kasance alima masani ne na abin da muke ciki hakiman gwani ko wani aiki shi ne cikin kowa ne to
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ومن يكسب wanda ya tsorori khadi'atan kuskure au isman ko kuzuri babba sun mai yarbi bihi bari'a kada ya yi da shi bari'a yana mai kubutar da kai ne ya ce bai yi ba ba kada ya tamala to wannan wa ya dauki kohutana kiran ƙarya wa ya zama da zunubi mubina ko bai yi kamar wancan ɗin wanda domin ne Allah sai ya ƙara cewa ya ce ba to wannan ya kasi wanda ya tsuni kadiyatan na kuskure abu zulubi wanda yake karamin kuskure kamar kallon mace misali ko sha mata haka ko gogi cikinta an gane ko ko ko abin da ya shahi irin wannan ko magana da bata kamata ba Aure kuma ko ko babban zulubi ya ma je zulubi ko kuma wani abin dai wanda bai kamata babban zunubi wanda an yi sai ma an tuba an gane sun mai yarbi biyi sannan ya jiha da shi a yarbi ya jiha biyi da wannan bari an yana mai kubatar da kanshi ya ce ai bai yi ma kamar irin yadda da mutum yayi ai sata babban zunubi ce ya je ya dauko ya zo ya kai wani aka gane ya ce ba shi ya ba shi wanda aka kawo wurin shi ya yi kaga ya ce hira ne yake yi ya yi zunubin amma ya ce mata zunubin a zahiri ba shi yau kuma ana yi ko mutum ya ce tafka ya ce ba shi yau bai ma sani ba a yi ta rigima da shi ba kadiri ta mana Allah ya ce hakika ya ɗauki bauta nan kiran ƙarya wa isman da zunubi babban zunubi gobe nan kuma bayyana hiri hiri ga shi amma ko ƙarya wanda bai saba yin ta ba inda ya fi sai ya taɓa an gaji sai ya bar amma da ya saba haka da shirga ta samu-samu katin-katin cikin kirkirwar za a mai dariya da kirkirwar za a ji tausai da kirkirwar da za a ba shi da kirkirwar za a ji shi to wannan kankanci ne wa girma mai lafiya shi Amin.
to ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلونك من شيء وأنزل, وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا da ba dan fadar da ya alika fadar da Allah ya gare ka ba Rasulullah wa rahmatuhu da rahama shi ba da ya gare ka la hamata ibatu minhum da Allah wasu jama'a sun yi aniya daga cikin su an yi zuluka da sabatar da kai kun gane ko wa ma yazuluna amma ina ba mu batar da kowa illa aka san sai kawo su wa ma yazuluna ka ba su cutar da kai ne shi da wani abu وأنزلنا عليك الكتاب أي ألا يبقمك الكتاب والحكمة للحكمة وعلمك كما يظل كما لو كنت تعلم أبنى وكذن كافر إبا وكان فضل الله عليك عظيما فلذا الله تعظم بكما سيجريك الله سبحانه وتعالى هذا ده أني أبو مرقم وقالي يوم هكا تروح الله أولك عندما حاجكما الله لا يكما يكي إنسان أنا تعالى الله رأيه من جنة مبوك to shi ma'aiki Allah ya bashi kuma yi talle ma ya haɗa bin dama can shi ne na daban kuma sai zo aiki na daban kowa sai zai can yanzu Allah ya ce wadala fadalla alaika ya rasulullah ba da ba dan da Allah ya fadala shi gare ka ba wara ma tuhu da jin kanshi ba da ya gare ka wato da kiyaye ka cewa baka addu'a baka halakuwa ko baka zamuwa lahamar ɗa'ibatun minu ya ce wallahi da jama'a daga cikinsu sun ɓoye cikin zuciyarsu sun yi guri daga jama'an nan da shi da ubangijin wanda ya sani an gane ko za suka ce dama bai tuba ba su wa'annan mutanen yadda suka yi wannan ƙwallon da sarƙe-sarƙe maganganun da wallahi sun yi guri an yi rulluka su ɓatar da kai da bari hukunci da gaskiya an gane ko fi su ɓatar da kai ma'ana kai hukunci ba da gaskiya ba to amma ina Allah ya ce wa malar nuna ba su ɓatar da kowa illa an fi son sai kawo su sai maimaita wala ya zarruna ka kenan ba su ɓatar da kowa ba su ɓatar da kai ko ɗarsu kan za su ɓatar ko sun ɓatar wala ya zarruna kuma su cutar da kai mai shirin na daga wannan abu wato ita mai a ce za a dace ولا يضرونك شيئا كنا لتزم مثل ولا يضرونك بشيء ما من شيء باب ولا عبد ولا أبو يضرونك سكين شتر دكي كل فتا دومي kai ba ka addu'a kuma Allah ya sa ma wata irin kiyayewa wanda ita ballai ba inda kake ba garin da kake ma in ta zo hede ce kwana amma mun ko ba su iya cutar da kai da kai wa anzalallahu alaikal kitaba ai Allah ya zo kan da ta gare ka shine alqur'ani wani hikimata da hikima ma'ana sanin hukuncin hukuncin abin da ke cikin shi duk abin da ke cikin ƙwararren daga ya kowa sani ne to ka riga ka sani a hadisi mu sauran mutane ma abin da annabi ya ce hadisin imam ma'awiya na buhari da musulun cewa man yi wani labi har da baki wa fiti wanda allah ne alheri gare shi na bayar da shi addini wani kenan to ina da annaba kuma ina da annabi ai ina ba shi kiyama ya nuna kai hikima shi ne sanin hukuncin hukuncin komi wa Allah maka ma lau takunta alam ya sanar da kai na daga abin da kai baka sani ba na gaibi abubuwa na gaibi ya sanar da kai barjan wanda ba wasu ma babu wanda ya san su daga Allah sai kai kadai wasu daga kai sai mala'iku wasu daga kai sai manyan annabawa wasu daga kai sai annabawa da su wasu daga kai sai annabawa da su bai sun sani wasu kuma wasu sun san wasu wasu wasu to ga talibai Allah ya sada kai abin da baka sani ba wa kana fadalla alayka azima Allah ce lalle fadalla da Allah ya gare ka to wannan kuma mai girma ce saboda haka wato Allah shi ya bashi abin bayan ya zaɓe to Allah ya girma shi kuma ya girma abin da ya bashi saboda mai girma shi a nan an gane ko girma girma ne Allah mai girma sai annabi ya ba annabi girma kuma sai ya abubuwa yadda ke abin da ke da girma sai ba annabi sai Allah ba annabi kai dai ya ba shi falaloli kuma kuma ba shi girma Allah na annabi kuma girma na annabi kuma falala ta annabi Allah ya ce lalle falalan da zama ka da girma to ko mai girma ce to ya girma yake in kai sashi za ka ji ba gano komai ba empty za ka gano abin kamar sarari ne kayan ci ba ko duk wanda ya sashi zai ci empty zai zai jin ya taɓa komai kawai zai sashi din ya tafi kawai kamar kai ci ma baka ci karo ba ko zuciya ba haka za ka ci to za ka Allah ya ma'ana da girma sosai shi sanya a ji da kyau a yi tunani ka ce ai annabi ya taɓa laifi bari ka ɗauki ƙur'ani ka binciko ko ka ga annabi ya laifi don ka kange shi to kai cikin halaka kake nan a daidai ku nemo burin naka to a cikin halaka in ka mutu a daidai wanda lokacin mutu za idan kuka ce bari in bi ƙur'ani da hadisi ga annabi ya yi kuskure don in in wani ya ce bai kuskure ba in kawo mai hujja to a tace kayan da ka zama kawo ko da ka girma annabi girma ne wanda kira mai girma girma ko to zubewa suke yi kuma inda suke zubewa kamar nan kasa masu tabarma shi kuma girma annabi na can ya kai inda surayya take saurari ya surayya an gane ko to abin fa ya wuce haka Allah kawai ya sani to da haka annabi sallama ya girma shi ake son shi ake mutunta shi ake bin shi ake ba ka da zaɓi sai na shi ba ka da abin so sai shi wani aka haye shi a gidan an ce sai annabi kawai ana ne daga annabi sai abin annabi ai salati na fi ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin ko to shi ne saboda haka Allah kara masa annabi ko ba koyi koyi da shi da bin shi saboda ka Allah ba mu shiga da imani sa mu aljanna albarka annabi kuma Allah ne sadda mu gaba da shiga wuta bukatun mu na alhaji Allah ya biya marasa lahiya na gida da na asibiti Allah ya yi wanda ke lahiyar kuma Allah ta yi lahiyar cikin biyayya gare shi Allah ta yi kiyo rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin